بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 18 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 8 ga watan septemba 1998 idan ba manta ba muna karatun wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shekul muhaddith al-allama muhammad nasiruddin al-albani hafizahullahu a inda muke karkashin adiyatul istiftahi mun karanta addu'a ta biyu mun fara fassara ta lokaci ya ƙure don haka sai mu ce na daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi idan ya yi kabbara harama kafin ya fara karatu a sallan nafila ko a sallar farilla tare da cewa akwai tambihi da ya kamata a yi cewa banda sallar gawa mun yi wannan karatu da wannan bayani a cikin karatun littafin shi mai suna ahkamul jana'iz sallar gawa ita ba za a yi mata du'a istiftahi ba da kayi kabbara sai kai ta'awuzi sai kai basmala sai kai fatiha sai kai sura sake daga hannu ka ainihin yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan ka sake kabbara ka sake ainihin wato abin da ya shafi addu'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar kamar yadda bayani ya gabata to annabi yakan ce wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wama ana minal mushrikina إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا من جا منك لا من جا منك لا من جا ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك wannan ita ce lafazin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi kamar yadda zamu zo mu ji cewa a farilla da nafila duk yakan yi su fassarar ta shine wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda na fuskantar da fuskata ga Allah wanda shine ya halicci sammai da ƙasai asalin ma'anar fatara halitta ko kira wadda ba a taɓa samun wanda ya rigaye ka akan irinta ba ba a taɓa samun wani ya ainihin kera halitta irin sama ko ƙasa ba na haka sai a ce faɓara abdullahi dan abbas ya ce ban san ma'anar fatirar samawati wal ard da sauran kalmomi da suka zo irin waɗannan qur'ani faɓara faɓara ya ce ina na ran nan sai na ji wasu ƙauyawa suna faɗa akan tukunya wannan yana cewa anan ladhi kaza kaza wannan yana anan ladhi fatartuha ya ce to daga ran nan sai na gane ma'anar faɓara ashe kira wanda yake ba wanda ya rigaye ka akanta ma'ana ba wanda ya taɓa halitta irin sama da ƙasa na fuskantar da fuskata ga Allah wanda yake shi ya halicci sammai ya halicci ƙasa hanifan ni dinnan ɗan tawaye ne ga addinan ƙarya da addinan kafirci da na maguzanci da bid'a shine asalin hanifan wanda ya barrantu daga duk wasu addinai waɗanda ba addinin musulunci ba sa'annan sai kuma musliman ma'ana da kace ba ruwanka da duk wani addini na ƙarya sai kuma kada ka ce kai musulmi ne kamar yadda kake cewa la ilaha duk wani abin da ake bautawa gaba ɗaya ka yi mishi tawaye ka fanɗare mishi sai ka ce illallahu sai dai Allah to haka wannan hanifan na karkace daga kan addinan maguzanci da shirka da addinin kafirci yahudanci kiristanci abin da ya shafi gargajiya bid'a san zuciya sai na zama musliman musulmi ne ni wa ma ana minal mushriki na kuma faufau ni ban taba kasancewa daga cikin mushrikai ba ni ba mushriki ba ne ba ba ma guje ba ne ni ba na maguzanci to kamar yadda na fara gaya mana ya zama abin da kake faɗi a bakinka haka yake a aikace a cikin gaɓoɓinka haka yake a ƙudurce a cikin zuciyarka kai ya zama tantirin mushriki ne kai ko mubtadi'i ko mai son zuciya kuma ka tsaya ka ne wa Allah ƙarya da tsiwa da rashin kunya a gaban shi kana cewa Allah na fuskantar da fuskata gare ka kuma ni ba na shirka kuma a halin kana shirka kai baka bid'a kuma a halin kana yin ainihin wato bid'a jama'a mun fahimci wannan ma'ana ƙarya ya zama ka yi wa 'yan uwanka mutane kuma ka zo ka fuskanci fuskar Allah kuma har kana cewa ma ka fuskanci fuskar shi sannan kuma ya zama ƙarya kake faɗi yasa kar ka sake ka yaudari kanka ai ai kai ka shiga tawaga cikin kungiya amma guru da laya da abubuwa duk kana zuwa kana yi a boye suna zuwa wurin bokaye wai sai suna cewa wai wai wa ya hana aje wurin malamai ba wanda ya hana duk wanda yake kada aje wurin malami fatawa ko wata bukata da ta shafi shari'a ya yi laifi to amma kuma wane ne ya baka umarni ka je gurin boka komai izalar ka ka je wurin boka ka yadda da abin da ya faɗa maka ka zama zunzurutun mushriki ba ma guji ba abin da ya shafi musulunci da izalar ka kasan wannan da kyau kana zuwa wurin boka sai ka kwan arba'in kana sallah ba a karba ba haka hadisin muslim ya zo ya bayyana da zarar ya gaya maka magana kaji shikenan ka zama tantirin ba ma guje da kai da fir'auna duk addinin ku daya kar ka taba dauka gemun ka ko yana sharar kasa saboda tsawo nadin ka ko jelar shi ta kai baya wallahi duk aikin banza ne ba a yaudara Allah jama'a Allah ya riga ya san abin da ke cikin zuciyarka ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur duk abin da idan ka harara kai wani kifce duk abin da kai Allah yana sane da shi yana sane da abin da yake kirjinka dan ka fito ka faɗi sabanin wannan kana yaudarar kanka ne shi yasa ba kyau zuwa wurin boka kafirci ne ba addinin musulunci bane inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin da sallata da nake da yanka dabbobi da nake da rayuwata da mutuwata duk baki ɗayansu mallaka Allah ne Ubangijin halitta la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya a cikin sallata da nake ba wanda nake dan ya gani ya yaba ko dan ya gani ya ji haushi sannan yanka da nake Allah kaɗai nake yi wa yanka ba ne wa aljanu ba ne wa gunki ba ne wa tsafi ba ne wa dodo wa mahayaya haka rayuwata duk abin da Allah ya ce shine kawai abin da yake shari'a wa mamati haka mutuwata a hannun Allah take dan na mutu ba wane ya kashe ni ba ba maye kaza ya cinye ni ba al'amarin ya fi karfin wannan lokacin mutuwata ne yayi wanda yake dama a hannun Allah yake jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka san duk abin da ya same ka a rayuwarka ko mutuwarka a hannun Allah ne to wannan bai hana sabab ba a samu sababi amma ka ce ai wane ne ya kashe ka ai wane ne ya maka kaza to shikenan ka lalata aqidarka ma'ana Allah ne ya saukar maka da kaza sai dai kuma ana tunanin ko an tabbatar wane ne ya zama sanadi amma abin da ya zama Allah kadai zai iya yi ka jawo shi ka danka wani shikenan bata ta shigo cikin wannan to kamar yadda muka fara bayani anan cewa yanka duk ga wani abu wanda ba Allah ba shirka ne to amma kuma mutane kullum ana jan hankalinsu kada su ɗauka cewa baki ɗaya shari'ar musulunci ba ta ainihin wato halattar da yanka ba sai a wurin layya ko a wurin aikin haji ko a wurin fidya ko a wurin suna ko kuma ga mahauci wanda zai yanka ya siyar a'a kana da wata bukata wadda kake da ita a wurin Allah ya halatta za ka iya yanka ainihin wata dabba ka ainihin roki Allah ya biya maka bukata sakamakon wannan yanka da kai saboda shi wannan ibada ce shari'ar musulunci ba ta hana wannan ba amma kada sharaɗi ya shigo cewa sai a yanka da tsakar dare sai a zubar da jinin a wuri kaza nan tari jinin sai a yi kaza kar a samu kaza wadda take butsa a samu mai wake wake a samu rago mai hararagarke ko bakin dan akuya to wannan kuma kafirci ya shigo wannan maguzanci ne jama'a mun fahimci wannan ko kuma a ce a yanka amma kada a fuskanci alƙibla a yanka kada a ambaci sunan Allah to duk wannan kafirci ne ba addinin musulunci bane wa bidhalika umirtu ni da haka aka umarce ni komai nawa ya zama ga Allah wa ana awwalul muslimina ni ne musulmi na farko gashi a ƙasa ya sharhin wannan kalima cewa haka za fi aksarin riwayat haka yazo a mafi yawancin riwayoyi cewa wa ana awwalul muslimina ni ne musulmi na farko wa fi ba'dha amma an samu a cikin wata riwaya wa ana minal muslimina cewa ni ina daga cikin musulmi sabanin ni ne musulmi na farko الشيخ المحدث الناقد النحرير محمد ناصر الدين الألباني والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة a zahiri wannan kalmar da aka canza ta daga wa ana mina wa ana awwalul muslimina aka mai da ita wa ana awwalul muslimina to wani ne daga cikin masu riwaya ya canza ta daga yadda ta kamata ta zama wa qad jaa ma yadullu ala zalika an samu nassoshi da dalilai waɗanda suke nuni akan cewa lallai wani ne mai riwaya ya ainihin wato canza haka din amma asalin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar shine wa ana awwalul muslimina dan haka fa'alal musalli an ya kula wa ana awwalul muslimina abin da yake daidai ga mai sallah in ya zo ya karanta ta yadda take wa ana awwalul muslimina wala haraja alaihi fi zalika babu laifi akan shi game da haka khilafan lima yaz'umul ba'd sabanin yadda wasu suke riyawa suke ganin cewa to ai karkace kai ne farkon musulmi to duk sauran na baya fa tawahhuman minhu shi ne irin wannan rudani yana ruduwa akan cewa annal ma'ana shi wai yana ganin in ka ce wa ana awwalul muslimina to ma'ana shi a yadda yake tunani inni awwalu shakhsin attasifu bi zalika ba'da an kana nasu bi ma'azalin anhu wato da yayin da mutane suka kaurace wa musulunci da imani to kamar wani ne farkon mutumin da ya fara siffantuwa da haka a zahiri fassara haka za ta ɗarfasu a zuciyarka ko to amma ba haka bane malam yace walaysa kadalika ba haka al'amarin yake ba bal ma'anahu bayanul musara'ati fil imtithali lima umira bihi ma'anar wannan shine gaggawa ga bin umarnin abin da aka umarci mutum Allah madaukakin sarki yace wala tamutunna illa wa antum muslimuna qulu amanna billahi da sauran umarni da aka ce lallai kai kokari ka zama cikin musulmi rabbi kad ataytani min mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadithi فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما النبي الله النبي يوسف هنا الدعاء توفني مسلما to gaggawa wajen amsa wannan kira da Allah ya ce karka sake ka zauna sai musulmi karka sake ka mutu sai musulmi to shine kai dan bayani ka nuna wa Allah ka gaggawa amsawa ma sai ka ce wa ana awwalul muslimin ni ne ma musulmi na farko ya Allah sai ce wa naziruhu ga irin shi zuwa qur'ani qul in kana lirrahmani waladun ka ce wa maguzawa da suke cewa Allah yana da ɗa da kiristoci da mushrikai domin kafiran duniya dangane da danganta Allah dangane da danganta ɗa ga Allah sun kasu ya kamata ka fahimci uslubi na alkur'ani ba dukkaninsu suka ce Allah ya haihu ba wasu suna nufin cewa Allah ya haihu kamar yadda matarka take haifa maka ɗa mun fahimci wannan ko shine Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu saboda ƙaryar kafiran maka hamma cewa suke Allah ya haihu su waye ƴaƴan nashi sai su ce mala'iku ne yadda ka san matarka take tsuguna ta haihu haka Allah ya tsuguna ya haifi mala'iku to haka ainihin mushrikan larabawa suke ce shine Allah madaukakin sarki ce wa innahum lakazibuna ƙarya fa suke mun ƙarya ne ba haka abin yake ba to kaga waɗannan daban sannan wa qalu ittakhadha Allah walada to wannan kuma wasu nau'in ne na kafirai waɗanda suka ce al-ittikhaz ma'ana ba haihuwa Allah ya ba da Maryamu ta haifa ne sai ya mai da shi ɗan shi waɗannan kuma suka ce uzairu ba Allah ne ya haife shi haihuwa yadda matarka ke tsuguna ta haifa ba amma da uwar shi ta haife shi ne sai Allah ya ɗauke shi ya mai da shi ɗa shine ittikhaz to dan haka aƙidojin kafirai sun kaso ya kamata ka fahimci abin da alqur'ani yake nufi wasu suna nufin ittikhaz daban wata ce ta haifa sai Allah ya ɗauke shi ya mai da shi ɗan shi wasu kuma suna nufin Allah ne da kanshi ya tsuguna ya haifa to shine sai Allah madaukakin sarki ke cewa kul kace da kafirai baki ɗayan su kenan in kana lirrahmani waladun in kuwa har Allah mai rahama yana da ɗa kamar yadda wani kuke cewa fa ana awwalul abidina to ni ne farkon bayin Allah ni ne tawaye ban yadda ba ban yadda cewa Allah yana da ɗa ba to kaga anan yanzu in ka zo karanta wannan ayar wa ana menene wa ana awwalul abidina to shikenan sai ka ce wa ana minal abidina sai ka karanta ta yadda take to haka wannan dastin hadisi umarni ake so ka bi kawai wa qala musa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi musa a cikin alqur'ani Allah ba mu labari cewa wa ana awwalul mu'minin ni ne ainihin mumini na farko annabi ibrahim ma ya faɗa to duk wannan abin da ake so a nuna maka wato yadda qur'ani ya zo yadda hadisi ya zo kakka tsara kakka rage kana ƙarawa Allah baya so kana ragewa Allah baya so kana canzawa Allah baya so yaya aka ce haka za ka yi kaka zo ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin waye yace ka ce sayyidina a ni ina jin nauyi bana iya cewa Allahumma salli ala Muhammadin to baka da kunya nauyinka da kake ji a nan nauyin banza kake ji nauyin zunubi ne da bid'a ya hukan ka faɗi yadda yake a to dan me in ka zo cikin alqur'ani baka cewa sayyidina Muhammadur rasulullah ko ba da sunan annabi Muhammadu cikin qur'ani ba to babu abu mafi muni a wurin Allah a duniyan nan bayan shirka da haramta abin da Allah ya halatta da halatta abin da Allah ya haramta irin bid'a kuma bid'a aka ce al bid'atu baridul kufr bid'a ita ce adireshi na ainihin kafirci kana fara bid'a to yanzu mataki ɗaya rage maka tsakaninka da fir'auna shine ka ketara ka zama kafiri ka shiga zauri in gida ya rage maka sau yasa ya kamata mutane su lura da kyau Allah ya shirye ta to jama'a kun dai ji don haka in ka zo sai ka karanta shi haka wa ana awwalul muslimina Allahumma ya Allah antal malik kai ne sarki jama'a mun fahimci wannan ko to yanzu kun ga wannan ba sarki ana cewa sarkin zazzau sarkin kano sarkin kaza ba to sarauta iri da yake take to yana cikin sunayen Allah Allah sarki ne mun fahimci wannan da kyau kuma sarkin gari kaza shi ma sarki ne amma ba iri ɗaya bane suna ma'ana ba ma'anar ba ɗaya bace sunan ne iri ɗaya kawai to babu laifi akan haka dan haka yana cikin sunan Allah al-maliku Allah kai ne sarki la ilaha illa anta wanda ba abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka wa bihamdika da godiya gare ka anta rabbi Allah kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuma ni ne bawanka tashi a ƙasa yace ai la a'budu ghayraka wato ba ni bauta wani in ba kai ba qala al azhari yace azhari ya faɗi wannan fasaha to kaga al imam al azhari malamin hadisi amma daga cikin malaman lugha kullum abin da muke maka ishara ce wani malamin hadisi ne amma lugawiyyu ne wani malamin hadisi ne amma faqihu ne wani malamin hadisi ne amma mu'arrikh ne malamin tarihi ne cikin malaman hadisi to wani kuma sai ka ga baki sai Allah ya hada mushi wannan gaba daya kamar wa kamar al-Imam Az-Zahabi malamin hadisi ne malamin fiqh ne malamin tarihi ne malamin wa'azi ne malamin lugha ne malamin gashi nan goma da goma sai dan gata kuma mafi yawancin 'yan makarantar ibnu taymiya sai da Allah ya haɗa musu wannan sakamakon karantar wanda ibnu taymiya ya yi musu da ya zama shi haka yake sai mafi yawancin su kuma sai suka zama haka sai za ka zo kana karanta littafin ibnu taymiya ba wai wannan matsalar da yake rubutu a kai ne kawai za ka karu ba matsaloli ne girgig ga sunan za ka karu da ilimi kusan shi yasa ake kyamar irin waɗannan muhazzabat da ake yi a zo a ce an yi tahdidin littafi an yi ikhtisarin littafi ka bar littafi yadda mai littafi ya rubuta shi kar ka ce zaka hazzabe ka tace wani abu in kana ganin wasu maganganu ne da ya kamata kai gyara ja layi kai gyara a ƙasa me yiwa su zama ba gyara bane bayan ka wani ya iya gano daidan su to in ka zabje su ka zubar aka zo aka nemi asalin aka rasa fa jama'a mun fahimci wannan da ko akwai littattafai da dama waɗanda yake an zabge asalinsu kuma yanzu an nemi asalin an rasa sai muktasarat din da muhazzabat din wanda yake da a ce an bar su a haka me yiwa yanzu da ilimi ya faɗi ya yalwatu da an ainihin tabbatar da abubuwa da dama akan haka yasa muktasar kaza muktasar kaza in ba ikhtisari ne zaka yi wanda ya zama labudda minhu kamar muktasar na sahih al-bukhari da albani yayi kaga wannan muktasar ne fi ghayatin nafa muktasar ne mai matukar amfani domin hadisan bukhari ko kwaya ɗaya albani bai watsar da ko kwaya ɗaya ba harafi kwaya ɗaya bai rage da kuma yayi muktasar ne ma'ana duk hadisin da ya zama bukhari ya maimaita shi sai albani ya tsaya sai tara shi guda haka duk wani lafazi ya hada shi da jinin shi sai mai da hadisin asali sai zama guda ɗaya sai zama hadisan bukhari ko kwaya ɗaya ba a rage ba suna na yadda suke amma kuma an takura littafin dan haka shi da kansa a mukaddimar yace wannan muktasar ne na sahih al-bukhari wanda yake an yi shi ɗaya bayan ɗaya a bisa ka'ida ta ilimi wanda ba a taɓa samun irin shi ba a duniyar ilimi a cikin mujalladi uku yayi shi wannan muktasar ba irin muktasar na al-hafiz al-zubaydi ba akwai wani babban malami al-zubaydi yayi muktasar na sahih al-bukhari ya sabbi da yawa da shi shi yasa ake son ka bar abin yadda yake in dai ba kamar yadda muka faɗi lallai bukata ta kama akan haka jama'a mun fahimta to yanzu kamar maganganun da muka yi makonnin da suka wuce in ya zama ikhtisarat irin waɗannan da muhassabat ana kyamar su to ina kuma a je a ce wai a ɗauki alkur'ani a fassara shi da wani harshe baki ɗaya ya zama ko dugon harafin larabci kwaya ɗaya babu kuna neman kuma da addinin musulunci ya zama bible ne duk wanda zai koyi musulunci ya je koyi larabci ya je koyi qur'ani ya je koyi hadisi ya je koyi fiqh in ba haka ba ba shi da ta cewa a cikin addinin musulunci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko in ba haka ba za ku yaudari kanku ne kuna son ku kawo wani addinin musulunci ne daban kamar yadda yau babu wani kirista a bayan ƙasa karkab wanda yake bauta Allah irin yadda Annabi Isa ya zo da ita saboda me saboda babu littafin da wannan harshen to dan menene za ku je kuna translation kuna transliteration kuna koyar da yara wannan wannan sharri ne kamata ya yadda aka sanya karatun arithmetic ko mathematics ko english ya zama compulsory ga duk wanda ke sanya boko a najeriya nan kowane darasi kake son kai sai a ce sai kana da wannan ka ci turanci ka ci lissafi ko to kamata a ce in dai kai dan musulmi ne lallai ne maka dole ne gare ka sai ka iya larabci sai ka iya addinin musulunci kafin ka bar sakandare in ba haka ban baka ci waɗannan darussan kuma ka iya larabci a aikace ba to babu jami'ar da za ta karɓe ka kowane course za ka yi to za ku ga kowane yaro ya dage sannan kuma ya zama in ka je ka yi islamic studies din ko ka yi arabiya yadda za a girmama wancan da ya zama dokta ya zama injiniya ya zama kaza kai ma za a girmama ka to kun dawo da addinin musulunci daraja kenan in ba haka ba wallahi tallahi kun yi laifi Allah zai bincike ku akan haka kai kuma kakka yaudari kanka dan ka je ka yi arabiya ko ka je ka yi islamic studies ka je sai ka koyi karatu karatu da larabci kana iya karantawa kana iya fasara kana iya gane abubuwa in ba haka ba tsari ne dama suka yi na suruguza addinin musulunci kuma kai kana alfaharin ka zama malami akan haka sai ga mutum an ce wai wannan wai gashi dokta ne dokta ne a islamic studies amma ba zai iya karanta maka risala daga farkon ta har karshe yayi bayani ba ba zai iya karanta qur'ani yayi fassara shi yadda ya kamata ba bai san bukhari ba bai san hadisi ba bai san fiqh bai san larabci ba da me ya kai ga doctorate degree din shi da ya aka ya zama doctor doctor a hayaniya da bankaura sai a ji ana talacca ana ta surutu karatu ake yi zunzurutun karatu Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna tarbiyyar da za ku yi wa mutane abin da ke cikin littafi za ku tsaya ba surutai ba ai ta lacca tafi jami'ar islamiyya ka je ka gani ba lacca kawai ake wa ɗalibai ba karatu suke yi fafur a karanta sahihul bukhari a karanta fatuhul bari fatuhul bari sharhin sahihul bukhari a zo a karanta musu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid fiqhul muqaran karatu ake don haka in ka je ka tsaya ka zage kai karatu sai ka da ka san abin da ake nufi da karatu hana mutum yana islamic studies an ɗibo hayaniya an an ruda mishi shi kuma ya dauka shi babban malami ne shi babban professor ne shi babban doctor ne shikenan ba abin da ya hada shi da je koyi karatu to wace irin musiba kenan ta samu musulmi ma'ana ku kun yadda da gaske an ci ku yakin kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma abu mafi takaici shine su kuma yan boko duk ganin suke karkatuwa saboda mutum yana ganin dama ya iya turanci to shikenan tun daga qur'ani na turanci ga bukhari na turanci sai siya wai sai ya yana ne yana koyan addini wa daki a tsakaninka da Allah sanda kake koyan injiniyarin ɗakin ka kaje ka koya ba zuwa kai ka koya ba Allah ya shiryar da mu to shine yace zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina wajen saba maka wa ataraftu bi zambi kuma ina furuci da zunubaina faghfir li zambi jami'an ka gafarta min zunubaina baki ɗaya ya Allah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafara zunubai sai kai wahdini li ahsanil akhlaqi Allah ka shiryar da ni ka dora ni akan kyawawan ɗabi'u halaye na gari kyawawan ɗabi'u ya zama ina da kyawawan ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda yake shiryar da wani ya dora shi akan kyawawan ɗabi'u sai kai wasrif anni sayyi'aha Allah ka raba ni da munanan ɗabi'u mugun hali la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai raba ni da mugun hali sai kai labbaika ya Allah ina amsa kiranka ina tsayawa inda ka tsai da ni wasa adaika ya Allah ina taimakawa addininka taimako bayan taimako ta wannan kalma ya fassara ta labbaika din nan yace ai ana muqimun ala ta'atika ina nan ina tsaye akan yi maka fa'a iqamatun ba'da iqama tsayawa bayan tsayawa duk inda ka nemi in tsaya sai in tsaya min alabba daga kalma alabba bil maka bil maqami ya tsaya a wani wuri idza aqama fihi in ya tsaya a wurin ma'ana inda duk Allah ya tsaya da kai sai ka tsaya shine ma'anar labbaika labbaika an kira ka an ce tsaya nan ka tsaya baka ketare ba wasa adaika ya Allah ina ainihin wato taimakawa al'amarinka ina bin umarninka ai musa'adatul li amrika ba'da musa'ada wato ina taimakawa al'amarinka bayan ainihin taimakawa duk inda taimako ya zo dangane da al'amarinka sai in taimaka duk sanda ya sake zuwa ba zan gaza ba wa mutaba'atun ba'da mutaba'a kuma ina biyayya bayan biyayya daga na bi na in sake bi lidinikal lazirta baitahu ga addininka wanda shi kadai ka yarjewa to don haka wannan kalima labbaika Allah kaɗai ake gayawa idan ko wani babanka ko babarka ko wani malaminka ya kira ka yanzu ba laifi ka ce labbaika amma yana can wani wuri kana nan kana ce mishi labbaika to wannan shirka ne ya kamata kowa ya fahimci wannan suna cewa labbaika ga malaminsu kuma kuna cewa labbaika ga malaminku addinin ku iri ɗaya kenan amma malam ya ce wane sai ka ce labbaika kamar ka ce na'am ne kamar ka ce ina ansawa kamar ka ce gani to amma yana can nesa kana nan kana cewa labbaika ya labbaika to wannan zunzurutun shirka ce fil alfazi shirka ce a wajen lafuzza shi yasa wajibi sai kun kankare ta daga harshen ku wal khairu kulluhu fi yadayka alheri duk baki daya ya tattaru yana hannayenka ya Allah yanzu wannan hadisi yana nuna mana kenan Allah yana da hannaye wa sharru laysa ilayka sharri kuma ba a danganta shi gare ka kashi a ƙasa ya sake fassara wannan aya ai la yunsabu sharru ila Allah ta'ala wato ba a danganta sharri ga Allah madaukakin sarki li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharrun domin cikin ayyukan Allah baki ɗaya babu sharri bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khairun duk ayyukan Allah alheri ne li'annaha da'iratun bainal adli wal fadli wal hikma domin ayyukan Allah duk baki ɗaya suna kewayawa tsakanin adalci ne da falala da kuma ainihin hikima ƙwarewa wa huwa kulluhu khairun duk aikin Allah alheri ne la sharra fihi babu sharri a cikin ayyukan Allah wa sharru inna ma sara sharra linqita'i nisbatihi wa idafatihi ilayhi ta'ala sharri abin da yasa ya zama sharri saboda an yanke danganta shi da ainihin jingina shi ga Allah madaukaki da a ce an jingina shi ga Allah to ba za a kira shi sharri ba amma tun da aka tabbatar da cewa sharri ne to sai a yanke dangantar shi ga Allah in ko da za a danganta shi ga Allah to ba za a ce sharri ba ma'ana gidanka ya rushe an yi ruwa an yi kaza ba za ka ce Allah ya mana sharri ba sai ka ce Allah ya yi gyara alhamdulillah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma in yalla ya ruso aka ya turo aka rusa gidanka sai ka ce yalla ya yi sharri ya yi mugunta ya yi mana bakin ciki ya aikata mugun abu dan me domin shi ba daraja shi ɗaya ga Allah ba amma in Allah ya banka ruwa ya yaya kwananka sai ka ce alhamdulillah ala kulli hali wa a'udhu billahi min hali ahlin nari sai ka gode wa Allah ka ce kuma kana roƙon Allah godiya kana gode wa Allah a kowane hali amma kana roƙon Allah ya raba ka da halin yan wuta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qala ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yace to wannan malami haka ake karanta sunan shi ibn al-qayyim sai ka sa qayyim din sai ka yi shadda akan yaɗin ƙayyim baban shi darakta ne na wata makaranta shine ma'anar ƙayyim ɗin kamar polytechnic polytechnic sai a ce darakta ko makamantan haka to shine ƙayyim to shi baban shi darakta ne sai ake ce mishi ibnu qayyimil jauziya dan daraktan makarantar jauziya makaranta ce mai suna jauziya a dimash kushan wata babban makaranta ce mai albarka a watsancan zamanin to shi baban shi malami ne sai ya zama darakta ne a wannan makaranta shine sai ake ce mishi ibn qayyim al-jawziya to idan ya zama ba za ka ce al-jawziya din ba sai ka sanya wa qayyim din alif da lam sai ka ce ibn al-qayyim dan qayyimi rahimahullahu Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ga abin da ibn al-qayyim yace huwa subhanahu khaliqul khairi wa sharri shi Allah madaukaki dai aslan shine ya halicci alheri da sharri فالشر في بعض مخلوقاته dan haka sai sharri ya faru a cikin wasu halittun shi la fi khalqihi ba wai a halitta ta shi ba shi Allah da ya zo halittawa aslan duk gaba ɗaya alheri ya halitta to da ya halitta ne kuma sai sharri ya faru a cikin wasu halittu nashi misali yanzu kai da babarka ta haife ka da kai da wana wanka ne ko kaninka da ya zama dan iska ko ya zama kafiri misali shin ta haife shi ne shi ya zama kafiri kai ka zama mumini ita da nufinta ta haifi mutanen kirki to daga baya ne wannan ya birkiɗe ya zama kafiri to haka Allah duk gaba ɗaya alheri ya halitta to a cikin halitta alherin nan daga baya sai wani alherin sai ya birkiɗe sai ya zama sharri mun fahimci abin da yake son ya ce ko dan haka yace la fi khalqihi wa fi'lihi sharri bai faru a cikin halitta Allah da ayyukan Allah ba ولهذا دن هكا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير mahallihi to don haka ne Allah ya tsarkaku daga zalunci wanda yake haƙiƙanin zalunci shine ɗora abu a inda bai dace ba jama'a mun fahimci wannan da kyau zalunci saboda munin shi Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi ni da kaina na haramta kaina zalunci babu kotun da za a yi wa Allah shari'a shine yake da kotun shari'a amma ya ce shi da kanshi haram ne zalunci na haka ya ce falata zalamu kada ku rinka zaluntar junanku Allah ya shirya da mu don haka sai ya ce fala ya ba'ul ashiya'a illa fi mawadi'iha la'iqa biha dan haka Allah baya ajiye abubuwa sai a wuraren su waɗanda suka dace wa zalika khairun kulluhu to dan haka wannan baki ɗayan shi alheri ne wa sharru shi kuwa sharri wadu'u shay'i fi ghairi mahallihi ajiye abu a inda bai dace ba fa'iza wudi a fi mahallihi lam yakun sharran inda an ajiye abin a inda ya dace to da bai zama sharri ba fa'ulima to daga nan za a san cewa anna sharra laisa ilaihi sharri to ba a danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to to zaka ga a gaban wannan kalma sai ya dige dige guda uku ko to ko ka san ma'anar haka shine idan malami yana ɗauko zance daga wani malami sai zama zancen ya yi tsawo yana son ya ɗauko farko da ƙarshe ya datsa tsakiya to sai ya datse tsakiya sai ya ɗige ɗige haka sai ya ce ƙala malam ya ci gaba da cewa wato ya rage magana kenan daga tsakiya daga ƙarshe sai ya ce maka tafi ka duba littafi kaza kai sai ka je can ka sha karatu ƙala babban malamin ibnul qayyim ya ce fa in qulta to da zaka ce da ni falima khalaqahu wa huwa sharrun to tunda haka ne yaya aka yi dan menene Allah ya halicci wannan abu gashi kuma ya faru ya zama sharri qultu ni sai in ce da kai khalquhu lahu wa fi'luhu khairul la shar halittar da Allah yayi da aikin da Allah yayi alheri ne babu sharri fa innal khalqa wal fi'la qa'imun bihi subhanahu domin da halitta da aikatawa siffa ce wadda ta tsayu ga Allah wanda yake mai tsarki Allah shi yayi wa sharru shi ko sharri yastahilu qiyamuhu wa ittifafuhu bihi abu ne da ba zai yiwu a tsaye a danganta shi ga Allah ko a siffanta shi ga Allah ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa ma kana fil makhluqi min sharrin duk wani sharri da aka samu a cikin halitta Allah fali adami idafatihi wa nisbatihi ilaihi to dan fa ba a danganta abin ga Allah bane da an danganta ga abin ga Allah to ba zai yiwu a ce mai sharri ba wal fi'l wal khalqu da aikatawa da halittawa kuwa yudafu ilaihi ana danganta su ga Allah fa kana khairan dan haka sai suka zama alheri to allamatul albani nan ya tsaya sai ya ce wa tamamu hadhal bahsul khatir ƙarin bayani ko ƙarashin wannan bayanai ne muhimmanci shi yake nufi da khatir ana wa tahqiquhu da kuma tabbatar da bayani da tantance wuri sai ya ce fi kitabihi ka koma ka karanta littafin ibn al-qayyim mai suna shifa'ul alili fi masail al-qada'i wal qadri wat ta'lili wannan littafi babban littafi ne mai girman muhimmanci wanda yake a wannan matsala ta matsalar kabar da kaba a ƙashin gaskiya da wahala ka samu littafi kamar shi yace to ka koma ka duba shi faraji ahu ka koma ka karanta daga shafi na 178 zuwa 206 daidai wato wannan littafi yana son ya karantar da kai wasu matsaloli ne game da hukuncin kaddara Allah da kuma ainihin wato kaba'i abinda Allah ya zartar wasu abubuwa da suke neman su rinka ruɗa ka a cikin rayuwa misali zaka karanta ayoyi na alqur'ani sai ka ji Allah ya ce fa iza jaa ajaluhu la yasta'khiruna idan ajalin su yazo ba za a jinkirta musu ba kuma sai ka ga a cikin hadisin annabi sahihin hadisi da tirmidhi ya ruwaito sai ka ji annabi yana cewa babu abin da yake ƙara tsawon rai sai addu'a sai sadar da zumunci to sai kuma ka ji manyan malamai suna addu'a Allah ka ƙara wa wani tsawon kwana ko kuma ka ga wani mutum yana kan shi addu'a Allah ka ƙara mini tsawon kwana sai ka ce a'a to yanzu wannan aiki nasu da waɗannan hadisai kamar suna saba zahirin alqur'ani domin aya alqur'ani ta nuna ƙaba'i hukuncin Allah ya zartu akan cewa ba wanda za a ƙarawa lokacin shi yayi to ya to wannan littafin irin waɗannan matsalolin yake tattauna maka yana maka bayani akai tare da cewa manyan malamai sun tsaya sun yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan matsaloli amma wasu basu ba su muhallin su daban ba kamar mai sharhin aqidatu tahawiyya ibnu abul izzi al-hanafi a cikin al-aqidatu tahawiyya sharhin ta yi magana akan cewa ma'ana daga cikin mutane akwai waɗanda in Allah ya so saboda addu'a da ake musu ko sadar da zumunci da suke ko addu'a da suke wa kansu Allah na iya ƙara musu ainihin tsawon kwana to kaga irin waɗannan matsalolin sai ga sun gigita ka to ya za a yi to shine sai ka je ka samu wannan littafin sai ka karanta akwai babban babban malami ainihin wato a sheikh mar'i alhambali wani babban malami ne ya yi littafi irshadu zawil urfan akan magana ƙarin kwana da kuma ragewa haka al'imamu suyuti shi al'imamu shaukani shi ma ya littafi a tambe duk baki ɗaya suna tattauna irin wannan matsala to wannan littafi na ibn al-qayyim shi ma abin da yake tattaunawa kenan domin kai daga jin matsalolin da albani ya ɗibo a ciki ka san ba littafi ne da ke magana fiqh ba ko ba littafi ne da ke maganar loga ko tarihi ba amma mas'ala ce yanzu game da sharri da alheri wane ne ya halicci annabi musa wane ne ya halicci fir'auna to duk allah ya halicce su to amma wannan sai ya shi babban annabi wannan ya shi babban kafiri to yanzu kai inda za ka siyo biredi ka ba wannan ɗanka ka hana wannan ɗanka to sai a ce ka yi zalunci to shi kuma Allah maɗaukakin sarki gashi ya halicci wannan ya mai da shi kafiri ya halicci wannan ya mai da shi mumini annabi to yanzu za ka yi kokarin kwatanta aikinka da wannan aiki na Allah sai ka ce kamar zalunci ya shigo sai a ce maka a'a to ga yadda baka fahimci abin bane mas'ala ce ta qaba'i da qadar annabi adamu ya shiga cikin aljanna yana cikin aljanna kuma sai Allah madaukakin sarki ya kaddara sai fir'aizai iblis ya je mishi sanadi sai ya fito sai ka ce to tun farko tun da an san haka ne me yasa aka zaunar da wannan a cikin aljanna shi ainihin annabi adamu ko kuma me yasa ba a raba shi da iblis ba ko kuma tun farko me yasa ba a dawo da su gaba ɗaya duniya ba to shine sai wannan littafin ya maka maganin irin waɗannan ciwuruka dan haka ka je ka nemi littafin zai amfane ka a rayuwarka insha Allah Allah ya shirye da mu to bayan da malam ya gama sharhin wannan kalma sai kuma ya ce wal mahdi man hadaita babu wani shiryayye ya Allah sai wanda ka shiryar shiryayye kawai shine wanda Allah ya shiryar ana bika Allah ni naka ne wa ilaika kuma gare ka zan koma la manja wala malja minka babu mafaka babu maguda daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka idan Allah ya nufi ya kama ka da azaba ina zaka gudu ka koma wurin Allah duk inda zaka gudu karshe sai ji kana wayo Allah ka koma kenan mun fahimci wannan da kyau kwai to la manja babu maguda babu mafaka wala malja babu wurin tserewa minka daga gare ka illa ilaika sai dai gare ka din tabarakta wa ta'alaita albarkarka tana da yawa wa ta'alaita sa'annan kuma ɗaukakarka ta girma ma'ana ɗaukakarka tana da girma astaghfiruka wa atubu ilaika ina roƙon gafarka ina tuba gare ka ya Allah ka yafe ni jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan addu'a yadda kuka ji ta da roman nan annabi ya kabbara harama a sallar farilla sai ya juye ta baki ɗaya a sirrance wani lokacin kuma a sallar nafila to mun karanto wata kuma a karatun baya to sai kai kokari ɗayan waɗannan ka haddace ko ka haddace duka yau in kai wannan gobe sai kai wannan an jima in kai wannan a watan sallah wannan sai kai wannan to ta iya ka ce to ai duk waɗannan sun yi maka tsawo to in dai mumini ne kai sai ka samu mashiga za a zo za a samu wadda za ta yi daidai da kai insha Allah wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli annabi ya kasance yana faɗan wannan a cikin sallah ainihin farilla da nafila me yawa masu rike da tsohon bugu za su ga akwai ɗan ragi ko a nasu bugun wajen wannan addu'ar ko eh to akwai wata nuska dai ta sifatu salatu wadda yake an taɓa bugawa ba da izinin albani ba sai irin wannan abin ya faru don haka a lokacin nan ya hana su su ringa buga littafan shi ba da izinin shi ba yace muslim wa abu awana wa abu dauda wa nasa'i wa ibn hibbana wa ahmadu wa shafi'i wa tabarani su ne suka rawaito wannan wannan hadisi don Allah ku duba jama'a wannan babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani duk waɗannan littafai ya karanta ya je ya kwakulo maka wannan hadisi kwaya daya amma sai wani ya ce maka ai maka ruhi ne yana yana cin magogi yana gyara hancin rawanin shi baki daya ya gama batar da kai wallahi ai maka ruhi ne duk wannan dattijan malami gashi ya sha dare malam ya karanta waɗannan manyan littattafai ya shiga ya fita ya fito maka da wannan hadisi sai ya wani ya ce ai maka ruhi ne ai ai fuka hau sun gama ai fuka hau sun gama sai fuka hau sun gama a fuka hau ba su gama dan haka sai ya ce faman khassal hadisa bin nafli wanda ya keɓe wannan hadisi cewa sai a nafila kawai ake yi faƙad wahama to ya kuskure in kuma ka ce faqadu wahima to bai dace da abin da yake datacce ba mun fahimci wannan da kyau ko kana son ganin cikakken bayani yayi a cikin tamamul minna littafin shi albani din shafi na 174 saboda akwai malamai kamar su Ahmad Shakir wasu waɗanda ba su samu wannan riwaya ta Ibn Hibban wadda ta ce a farilla ba sai suka ce har a nafila ne kawai ake yin wannan addu'a to shine albani a wannan sabon bugu ne na sifatu salatu mai yawan tsohon bugu ke hannunka ba za a gani ba shine yake karin bayani cewa duk wanda ya keɓe wannan da cewa sai a nafila ake to yayi kuskure ba haka magana take ba a farilla da nafila ana iya yi Allah ya shiryar da mu to salisan nau'in addu'a ta uku misluhu wani lokacin annabi yakan yi irin wannan addu'a da kaji mun yi duna qaulihi amma a cikin irin wannan lafazin da zamu bayani baya sa anta rabbi wa ana abduka har zuwa karshe in ya zo daidai inda zai ce anta rabbi wa ana abduka sai ya yanke wannan kalma wa yazidu sai ya kara allahumma أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك kun ga ya takaita addu'a kenan daga wajen daidai inda zaka ce anta rabbi wa ana abduka din nan to shi sai dakata anan sai ce allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ya faɗi wannan shi kenan sai ya zan ya isar sai ya ci gaba da karatu kaga wani lokacin yana takaita ta kenan to wannan hadisi kuma al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci to kun ga irin waɗannan hadisan ne ya fara mana bayani a cikin muqaddima ta sifatul salati yace idan hadisin guda ɗaya ne asali zan hada shi in kuwa daban ne yace to sai in sanya shi wani nau'i daban yanzu kaga wannan da wannan da muka gama karanta guda biyu nan to ba ɗaya bane da ɗaya ne zai hada su wuri ɗaya amma tunda ka ji ya wara su to haka wararru ne daban-daban suke dan haka yau in kai wannan gobe kuma sai kai wannan ko an jima in kai wannan sai kai wannan rabi'an har wa yau nau'in addu'a ta hudu misluhu irin waccan addu'a dai aidan har wa yau ila qaulihi wa ana awwalul muslimina in yazo daidai wa ana awwalul muslimina sai dakata daga wannan waya zidu sai ce ya kara allahumma hadini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mali Allah ka shiryar da ni ka dora ni akan kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka la ya hadi li ahsaniha illa anta babu mai shiryar da wani ya dora shi akan kyawawan ayyuka da ɗabi'u sai kai waƙini sayi al'akhlaƙi Allah ka ƙetarar da ni daga munanan ɗabi'u wal a'mali da munanan ayyuka la ya fi sayi aha illa anta babu wanda yake iya ƙetarar da wani daga munanan ayyuka sai kai wannan hadisi yace al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi wa Daraqutni da al-Imam Daraqutni bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko khamisan na biyar wani lokacin annabi yakan ce subhanaka allahumma to subhanaka din nan gata nan sai fassara ta yace ai usabbihuka tasbihan ina maka tasbihi ya Allah ina tsarkake ka bi ma'ana unazzihuka tanzihan min kullin naqa'is ya Allah ina tsarkake ka daga duk wata naqasa wa bihamdika ai wa nahnu multabisuna bihamdika muna tsarkake ka kuma muna cuɗanya da godiya gare ka wa tabaraka din nan ai kasurat barakatusmika albarkar sunanka tana da yawa idza wujida kullu khairin min zikri ismika in dai har aka samu kowane alheri akan su ambatan sunanka to albarkarka tana da yawa ma'ana duk inda aka ambaci sunan Allah to akwai albarka albarkar yawa take ƙara yi jadduka kalmar jadduka da zamu zo mu samu ai ala jalaluka wato girmanka ya ɗaukaka wa azamatuka da kuma bunƙasarka to khamisan addu'a ta biyar subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da godiya gare ka wa tabaraka smuka albarka sunanka ta yawaita wa ta'ala jadduka girmanka ya ɗaukaku wa la ilaha gairuka babu abun bauta da gaskiya in ba kai ba wannan addu'a annabi yakan yi ta ainihin a cikin sallah ita ma ko a sallah farilla ko a nafila dan haka wani lokacin in kai kabbara Allahu akbar sai a ji kayi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka sai ka ci gaba da karatu gashi a ƙasa ya takhrijin ta yace Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi wal hakim da hakim wa sahahahu al imam al hakim ya ingantar da wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al imam az-zahabi ya yi muwafaqa da shi a cikin talkhis al-mustadrak wa qala al-uqayli al imam al-uqayli ɗaya daga cikin manyan malaman jarh wa ta'dil a cikin littafin shi a shafi na ɗari ɗaya da uku wato a zahiri ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna ainihin afiqat ya ce wa kadru ya min ghairi wajhi an ruwaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba ma bi asani da jiyad da isnadai masu nagarta wa huwa muharrajun fil irwa'i wannan hadisi yana nan a shekul allamatul albani ya ce ya fitar da shi cikin irwa'ul ghalili fi takhrij ahadisi manaris sabili lamba hadisi na 341 to wa qala sallallahu alaihi wa sallama kuma dangane da falalar faɗar subhanakallahumma annabi yace inna ahabbal kalami ila Allah an yaqula al abdu subhanakallahumma maganar da Allah ya fi son ya ji bawa ya faɗa shine Allah ya ji ka ce subhanakallahumma kaga falalar wannan kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan hadisi kuma gashi a ƙasa yace rawahu ibn manda ibn manda shi ya fitar da ya ruwaito wannan hadisi fi kitabihi a cikin littafin shi at-tauhid ibn manda yana da littafi kitabut tauhid kitabul iman a cikin takarda ta ɗari ɗaya da ashirin da uku fuska ta biyu bi sanadin sahihin da isnadi ne inganci to wannan littafi kitabu tauhid na ibnu manda littafi ne juz'i guda kamar bulugul maram a lokacin nan da albani ya hujja da shi yau fiye da shekara arba'in ba a buga littafin ba amma yanzu akwai wani babban malamin mu a jami'ar islamiyya a doktoru sheikh ali nasir al-fatihi ustazu masharik ne profesa ne wannan malami dottijo ne ya malami ne na aqida kai in ya zauna yana karantar da kai aqida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka ga wannan irin karatu dama da ake karanta mana a kasar mu na wannan irin tauhidi da ake cewa dama zaka san batar da ma mutane ake yi wannan alwujud wal qidam wal baqa'u akwai kasar kasar din shi da yawa suna nan ainihin a wurina yayi laccoci akan aqida akan al'amuran da suka shafi matsaloli na yau da kullum babban malami ne sai ya dauki wannan littafin a lokacin ba a ta hakikin nashi ba sai ya ta hakikin shi li awwal marra a karan farko ya yi ta hakikin littafin da ta'aliki da takhriji da sharhin shi an buga wannan littafi a cikin mujalladi biyu juz'i uku sunan shi addoktor sheikh ali nasir al-faqihi babban malami ne a cikin kulliyatu da'awa wa usuluddin a jami'ar islamiyya to kuma akwai kitabul iman na ibnu manda shi ma din wannan babban malami addoktor nasir ali nasir al-faqihi ya yi ta haƙiƙi da takhrijin shi shi ma a cikin mujalladi uku Allah ya shiryar da mu ورواه النسائي har wa الإمام النسائي يروي أن حديثي في اليوم والليلة أتكلم لتافن شنا ذكروري ميسونا عمل اليوم والليلة mawqufan ya ruwaito shi daga sahabi wato daga Umar ko daga Aisha wa marfu'an kuma ya ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace haka na dauko wannan magana kama fi Jami'il Masanid kamar yadda yazo a cikin ainihin littafin Jami'ul Masanid Ibn Kathir na al-Imam Ibn Kathir a cikin juz'i na uku kismi na biyu waraka takarda ta ɗari biyu da talatin da biyar fuska ta biyu wannan littafi ma da albani ya hujja da shi shi ma jami'ul masanid al'imam ibn kasirin da ka sani mai tafsiri sai ya ɗauko bukhari da muslim da abu da turmizi da nasa'i da muslim na imamu ahmad da muslim na al'imamu adiyya ala da muslim na bazzar da kuma muslim na ainihin al'imamu abu zakar bin abi shaiba sai ya narke su wuri ɗaya sai ya mai da ainihin su suka zama littafi ɗaya sai ya rattaba su akan tsarin masani akan ya tattara su a gwargwadon sahabbansu shine ya sa mashi jami'ul masani a lokacin da albani ya hujja da shi shi ma ba a buga shi ba amma a yanzu an samu wani ɗalibi da ya zo yin aikin shi na phd a jami'ar islamiyya a cikin kulletul hadisi sharif sai ya ainihin ɗauki wannan littafi ya ta haƙiƙin shi an buga shi cikin mujalladi talatin da wani abu sunan wannan ainihin ɗalibi wanda yake ɗalibi ne a lokacin yanzu ko babban malami ne a doktor saleh ahmad al-ra'il al-wa'il sunan shi kenan ya ta hakikin wannan littafi mujalladi talatin da wani abu ne to bayan da albani wannan sai ce sun ra'aituhu fin nasa'i daga baya kuma ma zai na dawo na ga wannan hadisi a cikin sunanin nasa'i jama'a mun fahimci wannan to kun ga wannan magana da yace sun ra'aituhu ba ta a cikin tsohon bugu din yace sai na zo na ga wannan hadisi a cikin sunanin nasa'i a cikin rakami lamba ta 849 zuwa 840 da kuma 850 daidai jama'a mun fahimci wannan to nasa'i a cikin as-sughra kenan wannan nasa'i da kake ji ana cewa rawahun nasa'i rawahun nasa'i asali al-imam nasa'i ya rubuta littafi ne babba haka da ya rubuta littafi sai sarkin garin su ya dubi littafin sai ce ala gafarta malam duk abin da ke cikin littafin nan sahihi ne sai na sa'i ya ce a'a na dai tattara ne da sahihai da waɗanda ba sahihai ba sai ce to a ware mana waɗanda suka sahihai shine nasa'i sai ya ware waɗannan sahihai din da yadda ya hukunta su ne ake buga su kake ganin su yanzu a cikin mujalladi hudu shine ake cewa sunan nasa'i to ana nan ana nan sai aka gano ga asalin cikakken asalin wancan babban to wancan sai ka ji an ce rawahun nasa'i fil kubra a cikin babbar kenan mujalladi takwas aka buga shi a yanzu akwai kuma wannan kuma da ke hannun mutane shi ake kira rawahun nasa'i sai a ce fi sugura ko kuma fil mujtaba to don haka nasa'i yana da shahararrun littattafai guda biyar akwai sunan nasa'i al-kubra akwai sunan nasa'i as-sugura wanda aka fi sani da al-mujtaba a wurin malamai shine yake a hannun galibin mutane a yanzu akwai littafin nasa'i ishiratun nisa'i yana magana akan zamantakewa da mata ne juz'i guda sannan kuma akwai littafin nasa'i amalul yawm wal laila akan zikirori yayin shi wani babban malami da magarube yayi ta hakikin wannan littafi sannan kuma akwai littafin ainihin al-imam nasa'i wanda ya akan falalar sayyidina aliyu to waɗannan shahararrun littafai guda biyar sune imam nasa'i yake da su waɗanda suka fi shahara a yanzu amma wannan bai hana fa a samu wasu littafan nasa'i yana da su ba domin babban malami ne ya rubuce rubuce da yawa yace fa kharrajtuhu fi sahiha sai ne takhrijin wannan littafi a cikin silsilatul ahadith sahiha lamba hadisi na 2939 Allah ya shiryar da mu to sadisan addu'a ta shida misluhu irin waccan addu'a da dogo waccan da muka karanta wa yazidu fi salatil layl to amma an a sallar dare ne kaga an a sallar dare ne shafa'i za kai da witiri sallar tarawihi sallar tahajjud su ake kira sallolin dare to sai yayi waccan addu'a dogo waccan yadda ka ji ta tsaf sai kuma ya ƙara an asallar dare ne ce la ilaha illallah salasan sai la ilaha illallah su uku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sannan sai kuma ya ce Allahu akbar kabira salasan so uku ita ma Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira so uku sannan sai ci gaba da karatu wannan hadisi al-Imam Abu Dauda ya ruwaito shi والطحاوي ده الإمام أبو جعفر الطحاوي بسند حسن ده إسنادي وندي كككاوة سابعا نوع الدعاء تبقي wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji wani sahabi kamar yadda za mu zo mu ji ana ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila annabi ya ji wani sahabi istaftaha bihi rajulun min as-sahaba wani mutum ya fara sallah da wannan da ya kabbara harama sai annabi ya ji shi yana yi faqala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce ajibtu laha wannan addu'a ta shi ta burge ni ta bani sha'awa ta kayatar da ni futihat laha abwabus sama'i duk sai da aka bude mata kofofin sama baki ɗaya ta zo ta wuce to yanzu wannan zikirin yana da tambarin manzon Allah a jiki ko to sai ayi to kai ba za ka ci to tunda ma wani yayi annabi ya yaba ni ma bari in yi nawa yanzu ina annabin da zai yaba akwai to babu stam a taka ba ta da sa hannu don haka ta sata ce taka ba za a karba ba muslim ya rawaito wannan hadisi wa abu awana da al'imamu abu awana wa sahahu kuma a tirmidhi al'imamu tirmidhi ya inganta shi wa rawahu abu nu'aymin abu nu'aymin ya rawaito wannan fi akhbar asbahana a cikin littafin shi mai suna tarihin kasar spain malaman da haka kowane malami in ya taso ya rubuce rubuce sai kuma ya zo ya rubuta tarihin garin su shine ibnu asakir yayi mun karanto bayani akan littafin shi tarihu dimashqa khatib al-baghdadi yayi tarihu baghdada gashi kuma abu nu'aym al-asbahani spanish ne mutumin kasar spain shi ma sai akhbaru asbahana labaran kasar spain kai ma sai kai karatu nan gaba sai ka ce akhbaru zaria abinda malamai suke kenan duk baki ɗaya ka shiga nan lungun an taɓa wani malami nan lungun an yi wani kaza nan akwai sarki duk baki ɗaya ka yi tarihi wannan ganuwa ga tarihin ta kai ne kake ganin abin ba shi da muhimmanci amma wallahi malaman hadisi wannan abu yana da muhimmanci gare su a cikin mujalladin farko shafi na ɗari biyu da goma an jubairu bin mut'im daga jubairu dan mut'im annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu zalika fi at-tatawwu' to kaga wancan hadisin da muka fara karantowa a sama annabi ya ji wani yayi ne don haka ya takrijin shi shi muslim da abu awana da tirmidhi suka ruwaito shi ko to kuma sai ya ce haka kuma abu nu'aymin ya ruwaito daga jubairu dan mut'im kaga wannan kuma magana ce daban cewa ya ji annabi yana yi a sallan nafila jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana wannan sahabi yayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji shi nan kuma sai aka ce an ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ta a cikin ainihin sallar nafila to kaga wannan ya nuna babu laifi za ka yi wannan ainihin a cikin sallar nafila kenan kuma babu laifi in ka yi a bayyane to sai dai ya kamata ka lura yayin da za ka yi a bayyane din nan za ka yi tashwish za ka ruɗa wani to sai ka yi ta asirrance amma duk waɗancan da muka karanto a baya asirrance ne amma wannan ita ce yanzu aka ce an ji annabi sallallahu alaihi wasallama ina ma'ana sami'a ya ji da kunne yawwa Allah ya shiryar da mu to saminan nau'in addu'a ta takwas alhamdulillahi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa ga Allah istaftaha bihi rajulun akhar wani mutumin ne daban kuma ya fara sallar shi da wannan فقال صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتي لقد رأيت آه لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها ذا الله يتي ونن أدعى دا ونن متن يي حقيقة ناغ ملائكو قوم شابيو سنا وواسنتا kowanne yana rigirgen shi zai ɗauka ya kai wa Allah saboda girman ladanta ka sha ƙasa ya ce muslim ya ruwaito wannan hadisi wa abu awana da al'imamu abu awana to wannan kaga duk baki ɗaya ana nuna mana in ka yi zikiri annabi ya ji ya yarda shi kenan amma kai yanzu to an riga an gama rufe kofa sai kai duk waɗannan da suka gabata kuma a iya faɗan lafuzan alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kaka ce hamdan ka sa ha hamdan a ha ha faɗe ne ha ƙarami ne a wurin ba ha babba ba hamdan kasiran cace a wurin ba sun ba kaka ce kasiran in ka ce kasiran godiya ta tabbata a Allah karyayyar godiya kenan ne Allah zai da karyayyar godiya a'a kasiran godiya mai yawa tayyiban mai daɗi mubarakan fihi mai albarka tabbata ga Allah tasi'an nau'in addu'a ta tara da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan da zaka zo ka ji yanzu mai tsawo din nan to annabi yana yin ta ne a sallar dare gata Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta al haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك wannan ainihin hadisi al-bukhari wa muslim su suka ruwaito shi wa abu awana da abu awana wa abu dauda da abu dauda wa ibnu nasar da ibnu nasar ibnu nasar al-marwazi wani babban malami ne da ya littafi ya sa mishi qiyamul laili wa darimi da al-imam darimi fassarar ta shine allahumma lakal hamdu ya allah godiya gare ka take anta nurus samawati wal ardi kai ne mai haska sammai da ƙasa wa man fihinna da waɗanda suke cikin su gashi a ƙasa yace ai munawwirhuma wato kai ne mai haskaka su wa bika yahtadi man fihima waɗanda ke sama da ƙasa da hasken ka suke haskakuwa na'am walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka anta qayyimus samawati wal ardi Allah kai ne ke kula da sammai da ƙasa gashi a ƙasa yace hafizuhuma wa ra'ihuma wato Allah shi ke kula da sammai da ƙasai shi ke tsare su wa man fihinna da waɗanda ke cikin su walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya Allah anta maliku samawati wal ardi kai ne sarki kai ka mallaki sammai da ƙasa wa man fihinna da wanda yake cikin su walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka ya Allah anta alhaqu kai gaskiya ne wato yana cikin sunayen Allah kenan alhaq don haka akwai babban malami ba magarubi abdul haq alhaq anta alhaq Allah kai gaskiya ne wa wa'aduka haq alkawarinka gaskiya ne wa qauluka haq maganarka gaskiya ce wa liqa'uka haq saduwa da kai gaskiya ne wal jannatu haq aljanna gaskiya ce wan naru haq wuta ma gaskiya ce wa sa'atu haq kuma tashin alkiyama tashin duniya gaskiya ne bambancin ta as-sa'a kenan da alkiyama naka ce as-sa'a tare da cewa wataran suna haduwa ma'ana ɗaya amma as-sa'a lokacin tashin duniyan nan alkiyama kuma yayin da duniyar ta tashi ana zaune to sai a busa kaho sai a tafi wurin hisabi daga nan kuma sai aljanna sai wuta to shine alkiyama to duk waɗannan abubuwa gaskiya ne ma'ana aljanna da wuta gaskiya ne kuma aqidar musulmi ahli sunna shine aljanna da wuta suna nan a yanzu an halicce su kuma ba za su san dare ba har abada haka za su dimanta sabanin aqidar yan bid'a da suke cewa a yanzu ba a halicci wuta da aljanna ba sai can an je kiyaman ne za a halicce su kuma in aka yi azaba aka yi azaba daga baya sai su daskare kenan a duk wannan aqida ce ta maguzanci ba musulunci bane duk qur'ani da hadisai sun tabbatar da haka wan nabiyuna haqq annabawa ma baki ɗayansu gaskiya ne wa muhammadun haq shi kanshi muhammadu gaskiya ne kaga bayan ya yi umumi ya zo ya yi hususi ma'ana shi kanshi annabi muhammadu dole ya yarda da shi kanshi annabi muhammadu ne kun fahimci wannan aƙida da ma shi kanshi dole yana cikin aƙidar da ta lazimce shi ya yarda shi annabin allah ne kamar yadda yake yadda yake wajibi yayi kayi mishi salati haka shi ma wajibi wa kanshi salati shi da kanshi sai wa kanshi salati ibada ne Allahumma an laka aslamtu ya Allah gare ka na musulunta wa alaika tawakkaltu gare ka kadai na dogara wa bika amantu kai kadai na yadda da kai wa ilaika anabtu gare ka kadai nake tuba nake komawa wa bika khasamtu saboda kai kadai nake husuma duk inda aka je ina daga murya ina balbali to an tabo ka ne in ba taba ka ba ba abin da zai sa a ji muryata ba ba na husuma saboda wani abu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa ilaika hakamtu gare ka kadai nake kai hukunci bana kai hukunci ga kowa anta rabbuna Allah kai ne ubangijinmu wa ilaikal masir baki daya makomar mu gare ka take faghfir li ma qaddamtu Allah ka gafarta min laifukan da nayi wa ma akhartu da waɗanda zan yi a nan gaba wa ma asrartu da waɗanda ne a sirrance wa ma a'lantu da waɗanda ne ido da ido kiri da muzu a fili wa ma anta a'lamu bihi minni da ma laifuffukan da kai ka fi ni sanin su mai wani na san su na manta ko kuma ban san laifi bane dukka ya fi mini antal muqaddimu Allah kai ne na farko wa antal muakhir kai ne kuma na ƙarshe anta ilahi kai ne nake bautawa la ilaha illa anta bani bautar kowa sai kai wala haula wala quwwata illa bika babu dabara babu ƙarfi ga kowa sai gare ka to wannan shine nace masu tsohon bugu nan ma za su samu da bambanci ko wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance na faɗar wannan addu'a fi salatin laili a cikin sallar dare kal anwa'il atiya kamar waɗannan nau'o'i waɗanda za su zo su ma a sallar dare ne to amma a ƙasa sai malam yace wala yanfi zalika mashru'iyyataha fil fara'id aidan kama la yakhfa kuma wannan ba zai hana ainihin a faɗe su a sallolin farilla ba kamar yadda haka ba boyayye bane zaka iya faɗin su ko a sallar farilla illa al imamu sai dai liman to bai dace ya faɗe su a yayi su a sallar farilla ba kai la yutilu alal mu'tammin dan kai